بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم sha bakwai ga watan uku hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dace da uku ga watan sha ɗaya miladiya tana da dubu biyu da ishirin za mu fara wannan littafi mai albarka na ta'alimul muta'allim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah godiya ya tabbata ga allah allazi wanda fabbala bani adama ya fifita ɗan adam bil ilmi da ilimi wal amali da aiki ala jami'il alami a bisa baki ɗan adam gaba ɗaya ɗan adam shi kaɗai ne wanda allah ya fifita shi ya ba shi ilimi da kuma aiki da ilimin in ka ca to ga mala'iku ga aljannu cewa muka yi ya fifita shi ba wai ba su da shi bane in ma suna da ilimin in ma suna aiki da shi to dai Allah ya fifita dan adam a kansu tunda ai dalilin da yasa Allah ya ce mala'iku su annabi Adam su jada ma dalilin ilimi ne wa Allah Adam al-asma summa araba alal mala'ika ko yawwa saboda haka Allah ya fifita dan adam da ilimi a bisa baki ɗayan adam gaba ɗaya wassalatu tsira wassalamu da aminci ala muhammadin su tabbata ga annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidil arabi wal ajami wanda shine shugaban larabawa da bai bayi wanda ba larabawa ba in an ce ajam a hausa sai su ce wai bai bayi ma'ana baka bakake ba wai bakake kawai ba duk wanda ba balarabe ba sunan shi ajami ne kaga da yace sayyidil arabi wal ajami ya gami kowa in kai ba balarabe bane to ajami ne annabi dai shine shugaban ka ko kai waye bai bai ba irin wanda tana magana bai bai ba shi bai bai zai iya daukan bai bai baye zai iya daukan bayi ka san da can ai su laraba kawai suna ganin bakake kaman bayi ne haka da sauransu to amma ajam din ba wai wannan bakin ko wannan bawon ko wannan magana yake nufi ba a'a kawai wanda ba balarabe ba kowaye shi ko bature ne ko ba jamishe ne ko ba waye ne in dai ba balarabe ba ne kawai babawa ne yawan an ce jiri kamar hausa kuma sun ce kabila ko sun ce magware ko wani abu eh shi ne kowane kabila ai suna iya tsabtace kansu ce in ka ce miye abu kazan su ce duk wanda ba kanuri ba kowaye har laraba masu shiga yawwa to ka gani yawwa su ce kado yawwa to irin wannan ne to shi ma a jami duk wanda ba balarabe ba kawai a jami ne amma karan kallon na kado na ba ne ba kowa bane ba eh a kado ai wani lokaci ma arne suke nufi ko to ka gani to ka ga shi wannan din ai ya fi muni ma fiye da ka gani wa ala ali wato a fulani a kowanne shi ba ba fulatani ba ma ba kaɗo ba ne.
yanzu kanuri ai ba kaɗo ba eh o so a yan fulani ba ba ba kaɗo ba ne. yanzu shiwa ma ai ba kaɗo ba
ne. wato kaɗon da kaskanci ne su aha ya ce wa ala alihi tsira da aminci ya tabbata ga anayen annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ashabi da sahabban shi wanda ya nabi il ulumi sune mabubbugan ilmai wal hikami mabubbuga na hikimomi hikima shine ainihin aza kowane abu a daidai gurbin shi da ambaton kowane abu da hakikanin shi yawwa ilimi kuma sanin abin ta yiwu ka san abin amma baka san hakikanin shi ba kamar yanzu misali wani zaka ce in yace me wannan ka ce wannan hansel kenan hansel kenan eh to kaga ya san sunan hansel dai inda aka je ana nuna wa zai ce wannan hansel ne amma mai hikima din shine wanda ya san amfanin hansel din hansel kenan eh me ake an ka danna kaza zai ma kaza an kai kaza zai ma to duka wannan dai ainihin bangare ne na ainihin ilimi shine yace na bi ulumi wal hikam wa ba'ad bayan gabatarwa falamma ra'aytu kaseeran min tullabil ilmi yayin da naga diyawa daga masu neman ilimi zai faɗa mana dalilin da yasa yayi wannan littafi yace yayin da naga diyawa ɗaliban ilimi fi zamanina a wannan zamanin namu ya jidduna suna ta ƙoƙari suna ta jihadi ilal ilmi zuwa neman ilimi ɗin amma kuma ina sai naga wallahi sai nuna ba su saduwa da ilimin ba sa samu wa min manafihi wa samarati yuramuna sannan yan kaɗan da suka samu ilimin ma an haramta musu amfanin ilimin da cin gajiyan ilimin idan ka shuka itace kan ba kana bukatar ƴaƴan bishi ka samu wannan ƴaƴan ba to gashi sun yi ilimin amma an hana su amfanin ilimin da samarat na cin gajiyar ilimin me dalili yace lima annahum akhtau qara'ikahu saboda abin da yasa su masu neman ilimin sun kuskure tafarkin shi sun kuskure hanyar da ake bi a nemi ilimin wata raku shara'iƙahu kuma sun bar sharɗai na neman ilimin shi ko dama ƙa'ida wa kullum man akhba'a dariqa balla duk mutumin da ya kuskure wa tafarki balla bata zai yi fala yanalul maqsuda ba zai samu abin da yake nufi a wannan hanyar ba qalla aw jalla abin ya karanta ko ya girmama misali abu ne a gabar mutum yazo yake nema sai ka nuna mar yamma in zai shekara dubu yana tafiya ba zai sadu da abin ba saboda me saboda inda hanyar abin yake bai bi hanyarsa ba Arattu ya ce, To, wannan shi yasa na yi nufi wa ababtu kuma na son an ubayyana lahum in bayyana musu ɗariƙar ta'alimi hanyar ainihin neman ilimi ɗin. Alama ra'aito, a bisa abin da na gani fil kutubi a cikin littattafai ba wai ra'ayina zan faɗa ba zan faɗi abubuwan da ni ma na karanta a cikin littattafai ne wasa mitu min asatizati da kuma abubuwan da na ji min usatizi daga malamai na jam'i ne na ustaz. Ulil ilmi malaman na ma'abuta ilimi wal hikam ma'abuta hikam hikimomi. Raja addu'a kuma na yi haka ne saboda kaunan addu'a li gare ni minar ragibi na fi daga masu kwaɗayi cikin neman ilimin almukhlisina masu tsarkake zukatansu. su yi min addu'a bil fauzi da samun rabanta wal khalasi da kuma tsarkakuwa daga azaban Allah fi yawmin dini ranar tashin kiyama Allah ya rabantar da shi kuma Allah ya tsarkake shi daga azaba mu ma gaba ɗaya Allah ya mana hakan ba da mastakhartullah ta'ala fihi yace bayan na nemi zaɓin Allah madaukakin sarki fi cikin wannan aikin da zan yi kaga malamai sai ga malami ya tashi zai littafi sai ka ji ya ce nayi istikhara na mika wa Allah zabi saboda shi aikin ibada din kanshi yana iya zama wa mutum jafa'i wani lokaci kayi ne amma zuciyar ta yi saboda ainihin ko aibe ka ko saboda riya ko saboda sum'a ko saboda kaza to sai ka mika wa Allah zabi idan Allah ya zaba ma yin shi shine mafi alkhairi kaga kenan Allah shi ya sani ya zaba maka sai ka aikata wasammaituhu sai na ambaci wannan littafin da suna ta'alimul muta'allimi ɗariƙe ta'allum ta'alimi koyar da almuta'allimi mai neman ilimi ɗariƙar ta'allumi ta farkin da ake bi a nemi ilimi ɗin sunan littafin kenan waje altuhu fusulan kuma na sanya littafin nan fasaloli fasali bayan fasali fasulun fi mahiyatin ilmi wal fiqi wa fadli fasalin farko a littafin nan na yi shi cikin mahiyatin ilmi haƙiƙanin ilimin wal fiqi da kuma ainihin fiqi ilmin fiqi wa fadlihi da kuma baiwarsa falalarsa kenan sannan fasali na biyu fasulun finni ya ce halin ta'allumi fasali ne wanda ainihin zai koya mana niyyar da mutum zai yi halin ta'allumi halin neman ifi halin ta'allumi cikin halin neman ilimin lokacin da mutum ya tashi neman ilimin da wani niyya ya kamata ya nemi ilimin fasulun sai wani fasali wanda ya zo fi ikhtiyarin ilmi cikin zaɓin ilimin wal ustazi da malamin was shariki da abokin karatu was sabati da kuma tabbatar da za ka yi kana yi kaga yana tafiya da abin a daki daki farko kai niyya mai kyau sannan kuma in ka zo ka zaɓi ba wai kowane ilimi za ka karanta ba a matsayin ka akwai irin ilimin da ya dace ka zaɓa ka karanta sannan ba kowane malami ba akwai irin malamin da ya dace ka zaɓa sannan abokan tafiya na karatun su ma ka zaɓa sannan kuma ka tabbata akan ilimin kana yi to duk za ka ji bayani akan wannan fasulun fi ta'zimil ilmi sannan akwai fasali da na kawo shi cikin girmama ilimin wa alihi da mabota ilimin fasulun sai kuma wani fasali fin jiddi shi kuma na yi shi ne cikin cikin naci a cikin ainihin kokari wal muwazabati da naci wal himmati da himma ya zamo in ka zo karatun kana da kokarin ganewa sannan kana da naci sannan kana da himma wajen zuwa karatun fasulun sai wani fasali fi bidayati sabki cikin fara daukan karatun idan ka zo daukan karatu a matsayinka ya ya- yanayin daukan karatun ka zai kasance yanzu ka fara ko dama kana yi ka daina ko yaya zaka ji irin yadda ya kamata ka fara daukan karatu wa tartibihi da kuma yadda tartibi na daukan karatun naka zai kasance wa qadarihi da kuma gurgurdan yawan abin da zaka rika dauka a kullum to duk zaka ji bayani akan wannan faslun sai kuma wani fasali fi tawakkuli shi kuma nayi shi ne musamman kan tawakkali dogaro ga Allah faslun sai wani fasali fi waqti tasiri cikin lokacin samun ilimin a cikin awa 24 din nan akwai wani lokaci wanda yafi wani lokaci albarka wanda in kana mai da hankali kana karatu a wannan lokacin zaka fi samun tabbatan ilimin ya zauna maka faslun sai wani fasali fi shafaqati wan nasiha cikin tausayi da kuma nasiha faslun sai wani fasali fil istifada cikin neman fa'ida yadda za ka bi hanyar da za ka bi ka nemi fa'ida a wajen masu fa'idan ka fa'idantu faslun sai wani fasali shi kuma na yi shi fil wara'i cikin tsantseni in an ce tsantseni shine gudun barin abin da yake na halal din ma saboda gudun haram to din na yi fasali akan wannan mutum ya zama mai tsantseni saboda kiyaye haramun har wasu abubuwa ma wanda bai san kansu ba da shigowa da sauransu gaba ɗaya ne sun ce su halar ta'allumi a halin neman ilimi din fasulun sai wani fasali da na yi fi ma yurisul hifza cikin abin da yake gadar da hadda wa fi ma yurisu nisyana da abin da yake gadar da mantuwa akwai abubuwan da idan mutum yana yin su zai samu ainihin haddace karatun shi akwai kuma abubuwan da zai ainihin gadar mar da mantuwa din na faɗe su a cikin wannan fasali fasulun sai kuma wani fasali fi ma ya jiribu rizika cikin abin da zai jawo mutum arziki wa ma yamna'uhu da abin da yake hana arziki wa ma yazidu fi umri da abin da yake karawa cikin albarkan rayuwa wa ma yanqusu da abin da yake tauye albarkan rayuwa kuma tawfiqi illa billah amma dacewa na ba ni nema wajen kowa illa billah sai ga Allah alaihi tawakkaltu ga Allah na dogara wa ilaihi unibu kuma gare shi nake mai da al'amura na gaba daya muje mu karasa to faslun fi mahiyatil ilmi wal fiqhi wa fadlihi wannan fasilin zai karantar da mu mahiyatin ilmi hakikanin ilmin walfiki da ilmin fiƙi wa fabilihi da falalarsa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce talabul ilmi faridatun neman ilmi farilla ne ala kulli muslimin akan dukkan musulmi wa muslimatin da musulma ilam kai sani annahu yadda lamarin yake la yuftaragu ba fa an farlanta ala kulli muslimin akan dukkan musulmi dalabu kulli ilmin ba wai an farlanta neman kowane irin ilmi akan kowane musulmi bane ba wa inna ma kawai yuftaragu an farlanta ne alayhi akan shi musulmi din dalabu ilmin hali ya nemi ilmi na halin shi halin da yake ciki kowane mutum akwai halin da yake ciki to dole ya je nemi ilimin halin da yake ciki fa innahu yadda lamarin yake yuqalu ana cewa afdalul ilmi ilmul hali wa afdalul amali hifzul hali mafificin ilimi shine ilimin hali hakanan mafificin aiki shine kiyaye hali yanzu misali mutum a matsayin shi na aini ya ce shi musulmi ne farko abin da ya fara abin da ya kamata ya fara sani shine ya san tauhidi yadda zai kaɗaita ubangiji musulunci nashi tukuna ya tabbata ya kakkaɓe shirka a cikin tafiyan shi sannan kuma ya zo ya koyi abubuwan da suke farillai na ainihi a kan shi irin su sallah irin su azumi da sauransu sannan ya zo ya koyi ilimin mu'amala shi dan kasuwa ne ya koyi ilimin kasuwanci me sana'a ne ya koyi ka'idojin sana'a me kaza ne ya koyi kaza to kaga wannan shine ilmul hali a halin da yake ciki din to ya koyi wannan ilmul hali din shine farilla akan shi kamar yadda ko alal yana cewa me bai halarta ya aikata wani aiki ba hatta ya alamu hukumar laifi to nan shine ilmul hali amma ka zo ka dauko littafin duga ko wani balaga ko kaza kai in an tambaye ka farilan sallah ma baka sani ba kaga wannan ai shi ne ka bar ilmul hali ka je kana wani abin da ba shi ya dace da kai a yanzu ba wai aha wa yubtaradu ala alal muslimi an farlanta bisa musulmi dalabu ilmi ma ya qaulahu fi halihi neman ilimin abin da yake aukuwa gare shi biya ne a cikin halin da yake ciki yanzu fi ayyi halin kana a kowane hali ya kasance fa innahu cewa shi la me la budda lahu min as-salati kaji ba a matsayin musulmi ai ba makawa dole sai yayi sallah ko to kaga fa yubtaradu alaihi ilmu ma ya qaulahu fi salati ya zama farilla an farlanta akan shi cewa je ilimin abin da yake aukuwa gare cikin sallan shi shi ma ba wai dole sai ya kewaye ilimin sallah gaba ɗaya ba a'a bi qadri ma yu'addibi fardha salah farilla ne ya je ya nemi ilimin sallah gurgudan yadda zai iya bada farillan sallah waya jibu alaihi kuma yana wajaba a kan shi bi kadir ma yu adibi wajiba gurgudan abin da zai bada wajibi na sallah li'anna ma yutawassalu bihi ila iqamati fardi saboda duk abin da ake tsanantuwa da shi cikin zuwa ga tsayi da farali ya kunu fardan shi ma wannan abin zai zama farilla ne duk abin da farilla ba zai yi ba sai da shi to shi ma wannan abin farilla ne in ka bar shi ka bar farilla wa ma yujo wasalu bihi ila iqamati wajibi abin da ake tsanantuwa da shi zuwa ga tsayi da wajibi ya kunu wajiban shi ma wannan abin zai zama wajibi ne wa kazalika haka nan fi saumi cikin azumi wa zakati da zakka in kana lahu malu amma ilimin zakka sai mutum yana da kuɗi in ba shi da kuɗi neman ilimin zakka ba dole bane a kan shi wal hajj haka nan neman ilimin haji in wajaba alai shi ma in hajin ya wajaba a kan shi wanda haji bai wajaba a kan shi ba ba wajibi ne ilimin aikin haji ba amma daga ran da haji ya wajaba a kan shi ya samu iko to wajibi ne ya je nemi ilimi na aikin haji waka zalika fil buyu'i hakanan cikin kasuwanci in kana yattajiru in yana kasuwanci in baya kasuwanci ba ruwan shi da ainihin an zo babin kasuwa ma zai iya cewa a wuce amma in yana kasuwanci wajibi ne nemi ilimin kasuwanci alhamdulillah